أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد فاتن خاتي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا talatin ko ishirin da tara ga watan almuharram hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga wata na tara miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya inda muna zawiya shehin mu shekhu ma'ad marwan radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa askanahu fatiha jannatihi wa rahimahu wa rahmatan wasi'a wadda take a garin tasawa da za mu ci gaba da karatun littafin al-mudatul murid wanda mun tsaya za mu ci gaba da inda muka tsaya satin da ya gabata wannan zama na shidda kenan in Allah ya so ومن تلمسانا وانتقالا إلى أبي سمغونا والشلالا في عام ست مع تسئين ارتحل أنها إليهما بأهله وحل وسافر الشيخ إلى تواتي لأجر عارف له مواتي كذاك سافر إلى ابن العربي تلميذه الحب الرفيع المنصبي وهو الذي وصى عليه المصطفى صلى عليه الله من له اصطفى وفتح الله بهذا العالي فتحا لشيخ الكامل نعمه بأن رأى بالعين عين الرهماء يقظة فصار عين الأمة وقال دع كل شيوخك وذر أنا مربيك وشيخك الأبر وقال أنت وارثي وحبي ووالدي حقا بغير عتبي وكان فتح شيخنا ذي الدين بقدر الاستسعاد أبي سمغني وأذن النبي للشيخ بأن يلقن الأنام ورده الحسن وهو صلاتنا على المختار خير الأنام مع الاستغفار ثم دراسة القرن تمامه له أحسن تتميم بذكر الهيللة فلاحة نوار الهدى عليه وبان تسرار الرضا لدي وفاق في الخيرات كل عارف بقرسه من بنبع المعارف وفاض بالعلم اللدني ولا أتى لشيء بقنة إذ همل كم آية فسرها يوما بما قصور عنه شعو من تقدم وكم حديث غامد معناه بيانه حتى بدا سناه وكم لهذا الشيخ من عبارة حل بها مستشكل الإشارة فجاء الناس من الأقبار ياتونه محبة الأسرار من آخذ طريقه السنية وناظر بهجته السنية تراه مثل الكعبة المشرفة يوم الطواف أو كمثل عرفة يعشو إلى أنواره السعيد وأنه يعشو الجاهل المريد وكلما أتاه هب هاجي يجده كالسيد المفجج خالص إحسان ومهضى رحمة أكرم ربنا به ذي الأمة نعم آه ومن تلمسانا ابن باب العلوي رضي الله عنه yake cikin yi mana tarihin shehun mu shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu waradahu annabi amin cikin wannan baito sun yake cewa min tilmisana da garin tilmisana kuma nawanti qala sai yayi niyyar cirata sa ila abi samuna wa shalala zuwa gari biyu da ake kiran su abi samuna da kuma shalala kasur abi samun wani wuri ne ana danganta shi da wani bawan Allah da ke kabarin shi a nan ke abu samun nan washe ala dukan su dai a magharibi ne to wannan kuma fi ami 16 ma tisina cikin shekara ta dubu kenan da ɗari da tis'in da shidda a nan wannan shekarar shewa je wannan wurin sai da koyi shekara goma sha bakwai a wannan wajen a shi ne ce ma tis'ina mamatis inar tahal anha ilayhi ma bi alihi wa wato irtahal sai ta hiyaye balaguro ya tsira bancin shine intiqala kin nan ya ya tafi anha daga barin tilmisana ilaihi ma zuwa gare su su biyun nan samguna da shalala da ahlihi da yan gidansa wahal kuma sai ya sabka a wannan gari wa ko wannan waje na abi samgun da shalala wa safara shehu ila tuwati cikin tafiyar da tafiyar da shehu mu yayi radiyallahu ta'ala anhu yayi balaguro zuwa gari da ake cewa tuwati shi duk halau da a magribin ne li ajli arifin lahu muwati saboda wani arifi an ce sunan shi sayyidi Muhammad ibn Fudayl yawa shehu ya ayya mai murasala ya aika mai yana son wani abu akwai murasala tsakanin da shehu yana son wani abu na aiko ma shehu shehu da ta anu ya bashi shi ma shehu na so ya aika mai shehu da ji labarin shi cikin abin da yake wasikar da ya aika ma da shehu ya aika mai sai bai yi amsa ba sai shehu tijani Allah ta anu ya fahimta yana nin so ke sai sun sadu yana son gamuwa da shehu shine shehu sai tahiya zuwa gare shi shine aka ce li'arifin lahu muwati zuwa wani arifi wanda ke shi muwatin wato muwafiqun mai dacewa ne da irin tahiya ta shehu tijani da zanu an ce su dukansu manyan bayan Allah ne masu himma madaukaciya wanda cikin makamai na walitaka kololuwa suke hari saboda haka sai sai kasance irin dama ana ce a tsoyiru ala shikali a saka kowa in kaga mutane kowa zuwa irin nashi yake haduwa da shi irin nashi yake dacewa da shi yawwa shi ne aka ce mai aka ce li'ajili ajili domin wani arifi wanda yake muwafiq wanda yake mai muwatin yana shine muwafiq wanda yake dacewa da irin tayya ta shi kaza ka safara ila ibn arji haka nan shehu yayi cikin tafiyar tafiyar da yayi tafiya yayi balaguro zuwa gurbawa Allah da ake ce mai ibn arabi shine muhammadu attazi ad-damrawi kenan muhammadu ibn arabi ba yawa tilmizi wanda shi almajirin shi ne alhibbir rafi ilmansi wanda ke masoyi ne mai maɗaukakin matsayi ne almansi shi ne matsayi ko daraja to mai maɗaukakin matsayi ne ko kuma maɗaukakiyar daraja ne shi Muhammadu al-Arabi Muhammadu ibn al-Arabi at-Tazi ad-Damrawi kamar yadda in Allah ya gaba za za a sake bayan shi za a tarjama shi ta zawa wani babban bawan Allah ne wanda cikin baitocin nan ma baiti mai zuwa yace huwa allazi wasa alayhi al-Mustafa shine wanda al-Mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Allah Allah ya tsira ayi salati a gare shi wasa yayi wasiya alayhi akan shi yama shi tujani wasiya da shi ya kula da shi wannan amma shi wasici da shi ya kula da shi waye wannan wasiya shine annabi sallallahu alaihi wasallam abun zabi shine sallallahu alaihi man da mustafa wanda shine yayi zabi da ku domin shi yayi salati a gare shi Allah tabaraka taala man la mustafa wanda an ya ciya man la mustafa wato istafa yayi zabin ne ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam lahu dan kansa ya zabi annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan kansa annabi zama nashi kawai koko malla hustafa wanda yayi zabi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zaba ma ya zabe shi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam dukan su suna suna dokan tsari wa fataha Allah bi hadha al-am fataha li shaykhi li shaykh al-kamil al-imam yace sannan a wannan shekarar da ta dubu ɗaya da tis'in da shidda Allah ya yi buɗi bi hazal ami a wannan shekarai fatahan da shehi buɗi kuwa da shehi ga shehi na alkamilin imami wanda ke shine cikakke kuma jagora jagora da ta nan bi an ra'a bil aini da mi aka yi aka yi mai buɗi buɗi aka yi bi ar da cewa ra'a bil aini ainar rahama ya gani da idanu idanunka ainar rahama wanda ya gani shine tushen rahama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kazatan a falke ga annabi sallallahu alaihi wasallam basara ainal umma da wannan ganin na farke sai zama shine ainal umma jagora al'umma baki da jagora aina nan ra'isi yake ma'ana shi ta dalilin wannan ganin wa qala da kullu shuyukhika wazar anan ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace masa da kulla shi kuka kamar baki ɗayan shehunanka wazar kuma ka bari kamar ya zama takidi kenan ana morabbi ka ni ne mai tarbiyyantar da kai wa shehuka kuma ni ne shehinka al'abar wannan ism tafdil ne na barru kenan mafi alheri in mai nagarta ne mafi nagarta wa qala anta warisi wa hibbi yace mashauti yani kuma da ta anhu kai magaji na ne wa hibbi ko masoyi na ne wa waladi haqqan kuma kai ɗana ne a gaskiya a gaskiyance da gairi ati ba tare da zargi ba ya ce mashi yani anta walidi hakan anta walidi hakan anta walidi hakan har su uku wa kana fatu shaykhina ziddini bi kasrin lisadi aji samuni yace fatahin shehin mu ma'abucin addini ya kasance bi kasrin lisadi da a babban gidan nan na arziki a bisa muguni wato a garin a bisa muguni kenan shi ne cewa kasar a bisa muguni wa adina wa adina annabiyyu li shaykhi bi an yunqina al-anama wirda bil hasan kuma annabi mu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama yayi izini wa shaykhu tijani radiyallahu ta'ala anhu bi an yunqina al-anama yalakanta matalikai wirda bil hasan wirdin shi nan mai kyau wa wa salatu na shi wirdin namu shi wirdin na shaykhu tijani ta'ala wanda ka izini yalakanta wa salatu na annal muqtari shine salatin mu amsa abin zabi annabi sallallahu alaihi wasallam khairul anam jayyan talikai ma al istighfari tare da istighfari thumma bi ra'si la qarni sannan da a kan karni ma'ana lokacin da shekara ta 200 ta cika bayan dubu tamamahu sai ya cika masa ahsanat tasminu mafi kyawun cikawa ko bi zikir hailala da ambaton hailala ma'ana da da zikiri na hailala da la ilaha illallah da ainihin wuridin maimakon yadda aka zani yanzu yana abu uku ne a istighfari salatin annabi sai halala sallallahu alaihi to da farko banda halala aka faru asir aka yi shekara hudu kenan tunda shekara ta dubu daya da tis'in da shidda ne aka aka yi samu wannan fatahi aka ba shi izini kuma ya lakanta wannan wurin haka to ba a cika ba sai da karni ya cika wato shekara ta dubu da ɗari biyu sai aka cika mai da hilalan. Falahatan warul huda alaihi sai hasassake na shari'a suka bayyana a gare shi wa banat asrarur rida ladaihi sai sirrika na yarda suka bayyana su ma a gare shi. Wa faqa fil khairati kulla arifin sai ya zama ya tserewa duk wani arifi a cikin alhairai bi gharfihi min manba ila ma'arifi dalilin kan fata shi daga mabubbuga ta sane-sane baki daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani sani ma duk wata ma'arifa daga wurin shi ta fito to shi ba wani yake ba inda yake iba ba inda yake sha sai wannan babban mashayi saboda haka ya tsere ma duk wani mai duk wani arifi wa fada bil ilmi ladunni sannan ya wa fada ya rika kwaran yarda ilimi ladunni ilimi na ubangiji kenan wa allamna min ladunna ilma kenan awwa wala ata li shaybi qunnatin izhamala wannan kwaranyar wata shi da ya kwaranyo ilimin wannan bai zo wa wani yanki na duwatsu ba wannan gaban shi kamar wani kwari ko gebe wanda ya ka bi shi ruwa suka tayi tartar za su tar da wani dutse kuma mai tsawon gaske wanda zai tare wannan hanya ya ce a shi wala a ta da shi ibi shi ibi kunnatin izamala ba ba bai zo da irin wannan wannan hanya ba ma'ana ba abin da ya tokare gudun ruwan iliminsa ilimin da ke ta kwaranya wa'annan kawai haka ya ta kwaranya ya gama duniya ba a babu wani abin da ya zo takare ya zo ya tattare ko ya danne wannan hanya ya danne wannan kwaranya kam ayatin fasaraha yawmin bima qasura anhu shawu man takaddama dewa daga an sa an samu yayi fassara aya fassaran da kasura ana shawu man takaddama a kai gaya na waɗanda suka gabata kai gayan su ya takaita ko ta takaita ga irin yadda shehu ya fassara ayoyi da mun haka ala inna ilmin lahi la yatawqafu in ibrahim ya sarata anhu ba ilimi ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ba karshe yake gare shi ba kowa ya zo ya faɗi irin nashi to abinda mutane malama suka tsaya abinda ya kulle ma ya kulle ma malama kai shi ya zo fassara shi ya zo ya yi bayani ya huce irin duk tunanin da wanda suka zo suka yi bayani suka yi gabanin shi radiyallahu ta'ala wa kama hadisi na gamidin ma'anahu bayyanahu hatta bada sanahu da yawa kuma daga hadisi wanda ma'anar shi take mai zurfi bayyanahu shehu ya bayyana shi hatta bada sanahu hasi da haskensa ya bayyana ya zama hiliki na mutane an fahimta abin da ake yi da shi wa kam li hadha shaykhi min ibara yawa wannan shi yake da wa'ansu ibara wata magana wadda hallabi ha mustashkilan ishara da yake warware mai rikitarwa daga cikin isharori akwai maganganu da yawa su isharori ne ake to ita ishara daman dama an ce allabi bil ishara ta fahimu dama ita ishara ba ta kowa bace ba ta masu hankali ce yawa to ishara da yawa wa'anda shewa shewa zai magana guntuwa ko sai a warware wata warware wata ishara wadda wasu ilmomi suke na da a gare ta ba an jima ba gane ba ba ja'alan nasu min al-aqdari yatunahu ma'abbatal asrai sai kawai mutane suka rika zo masa min al-aqdari daga yankuna da dama ya tunahu ma'abbatal asrai suna zo masa dan nema ko san asirai dan nema asraru min akhizin tariqahu sunniya daga cikin su daga mai karban tariqar sa wadda take sunniya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya girka tariqan nan shi ne wanda asasa ta kenan sunniya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa nazirin bahjatahul saniya da wanda ke zawa dan ya duba zuwa hasken shi wanda yake wa kyawun shi wanda yake asaniya mai haske tarahu misal al-ka'abatil musharraba ce tarahu zaka ganshi tamakkar ka'aba wanda ka sani madaukakiya yawma tawafi ita ma ranar da ake tawafi au ka misali arfa ko ko tamkar dutsen nan na arfa shi ma lokacin da ake arfa hawan arfa ya shu ila anwari sa'idu dukan asaidu mai arzikin lahira ya shu ila anwari sai a same shi yana fakewa zuwa hasassaken shi wa anhu ya shu jahilul maridu shi ko wanda ke jahili kangararre sai a samu ya shu yana kauda kai anhu daga barin shi wa man ya shu an zikir rahmani wa kayyul shaytanin wa huwa lahu karim wa kullama atahu hubbu haji ko a wani lokaci ma'abucin bukatu ya zo masa haji jam'i ne na haja alhaji tu tushma wala haj wa hajat ko da me ma jam'in na guda kuma ba su kaɗai bane ba ana ana ana cewa ana cewa haju ana cewa hajatu ana cewa bai zo mana ba to dai wannan haji jam'i ne na hajatu to wa kullu man wa kullu ma atahu yibu haji yajiduhu ka sayyidil sajjadi wanda ma abu wanda ma abucin bukatu in yazo masa sai ya same shi tamkar ruwan sama ne wanda ke mai zubawa mai zubawa zubawa mai yawa sajjadi kenan khalisa ihsani sai ya same shi yana mai tsarkake kyauta ta kyauta akwai abin da ke bata ta in ya zama akwai gori ciki akwai wani mata magana mara daɗi ciki akwai a ce da kwakwa ciki misali ka zo a dangwara ma da haka nan to shi ba irin haka bane ba sai ya samu sai za ka samu ihsani kyautatawa ce wadda take tsantsan kyautatawa wato tsarkakakke kyautatawa wa mahada rahama kuma zai zai same shi tsantsan rahama ne akarama akarama rabbuna bihi zil umma wanda Allah ya girmama wannan al'umma bihi da shi a girmamawa ta karamci kamar ya bai girmamawa ta baiwa ya yi kyauta ne wannan al'ummai da shi a radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillah rabbil alamin thumma ila fatin yawa sanan rajul ثم إلى فات مدينة الفخر زعن في عام ثلاثة عشر وزينت ببهجة التجاني في العام سادس ربيع الثاني وبعد ذا بناو شارين أمر تلميذه الردي عليا عبر بجميعه جواهر المعاني عن إذن سيدي بني عدنان عن إذن سيدي بني عدنان صلى عليه منزل القرآن والآل والصحاب مدى الأزمان عليكم معاشر الأحباب ما عشتم الدار بذا الكتاب عن إذن طه جمعه وأمره وقدر الإمام حق قدره ومن يطالعه بإنصاف يرى أن خلال شيخ ليست الورى وليس في ذلك عندي شك وخالقي وليس فيه إفك نعم ibn babul awal alawi radiyallahu anhu ya ci gaba da jida mana a cikin wannan baitoci yace thumma ila fatin madinatul fakhr bayan wannan zamani da yi a tsakanin abisa mugun da shalala sai shehu ya tafi ila ya tanzu ya tira ta kuma ila fatin zuwa garin fas birnin fas madinatul fakhr wadda birni ne na alfahari su abin da ake ce alfahari ba ina alfaharin da Allah bai so ba. A wai wadda ta taro ababen girma wadda za a yi alfahari da ita, musulunci da musulmi za su yi alfahari da ita. Gari ne wanda birni ne wanda asalin sharifai jikokin makin sallar sallar su suka gina garin, ko suka girka garin. Kuma sannan gari ne wanda yake cike da manya-manyan waliyan Allah, manya-manya. Yawwa, saboda haka ka gani ko a wannan kawai a ta zama a sama gari ne wanda musulunci ke alfahari da shi zana shi ami salasata ashar shawai ya tafi ne a zuwa fas a cikin shekara ta goma sha uku ana nihin bayan dubu da ɗari biyu kenan ci shekara ta dubu da ɗari biyu da goma sha uku yawa shi nake cewa a bisa tsakanin a bisa da shalala shehu ya yi shekara goma sha bakwai ne tunda a dubu ɗaya da ɗari da ɗari da ɗari ɗaya da bisin da shidda ne shehu ya je can bai baro ba sai dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha uku. wa zuyi na tabi bahaja tijjani shi ita madinan nan tafas birnin nan tafas an kawata ta bi bahaja tijjani da kyawun nan na shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa radahu kutai sirru fil ami sadisa fil ami a cikin wannan shekarar yace ma'ana cikin wannan shekarar da zuwan shehu sai aka kawata wannan birnin da kyawun shehu tijani da ta'amin sadisa rabi ilsani ya je a wannan shekarar ne kwana na shidda kenan a cikin wata na rabi ilsani wa ba da za bi na hawi shaharai ne a martin ne da wuri rabi aliyan al'abar bi jami'ihi jawahir al-mani bayan wannan bayan zuwan kenan da daidai wata biyu a mara tamizo sai umarni almajirin shi a radiyar daddan nan a aliyan al'abar shi ne shirna ali a razi marati Allah ta aru al'abar shi ma irin na ɗazu da muka ce su tafi na barru mafi alheri mafi nagarta bi jami'ihi jawahir al-ma'ani ne shi umarni shi ya umarni shi da ya tattara jawahir al-ma'ani kaga ba ce bi katilihi ba ko bi kitabati bi kitabati ba bi ko bi talifi ba tattarawa saboda ni kamun wannan lokacin daman shi wato alkhalifa shekha ali harazim ya rubuta jawahar ma'ani ya rubuta abin da ya rubuta ya yi littafin kawai saboda wani hali da ya zo wanda yake cike da jalala da ƙariya shi ta yana rajata ya umarni da a kekketa shi a ƙona shi a ɓadda shi bayan du an yi ta magiya da kai kawo da kamun kafa kawai dai ƙariya ne abu ne ya zo kawai ba irin umarni ne wanda ba abin da za a yi kawai sai dai a kwatanta su kawai sai a aka haka to bayan haka ne kuma bayan haka sai ya bayyana ma'aiki sallallahu alaihi da kanshi ya umarni da a tattara littafin nan to an ce an fara shi an fara rubuta shi a daga farkon kuma duk komi ya bata sai abubuwan da suke hannun mutane da ke almajirwan suna ɗaɗɗauka haka kan wasiƙu kan abubuwan na ilimi wanda mutane suka ƙayyada a wajen su haka to yanzu aiki sabo aka umarci yin shi Ali Arazi mai tattara littafin nan yake sa abin da ya samu wajen abin da abin da kuma kwaloshi ta ta ta rike sai da aka samu kusan shekara ɗaya da rabi saboda an ware rubuta shi tun cikin sha'aban watan sha'aban farkon watan sha'aban ba ida ba sai tsakiyan zulqaida na shekara mai zuwa yawa an izini sayyidi bani adnani wannan an yi umarce shi ne da ya tattara shi daga izini na shugaban 'yan adinana shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi munzilin qur'ani mai sabkar da alkurani wanda ya sabkar da alkurani shine Allah tabaraka wa ta'ala ya salati a gare shi wal ali da alaye wa sabi da sabai madal azmani matukar zamannai alaikum ma'ashiral ahbabi ma ishtumun dara bi zal kitabi ibnu babul alawi yake kira irin kira na tausayi na kauna da rahama ga yan uwa masoya tito na hore ku ma'ashiral ahbabi ya ku taron masoya ma ishtumu matukar kuna raye addahara matakar zamani bizar kitabi da wannan littafin saboda ne ce an izini tsaha jam'uhu wa amurki wa jam'i jam'u ta tattara sannan wa tattara shin nan wa ya tabbata ne daga izinin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsaha wa amurki kuma shine umarni da shi wa qadiril imama haqa kabi to ka san ko lalle ne ka girmama ka ga girman ka girmama shugaba hakikanin girmansa ka gane ma shugaba hakikanin girmansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa man yutalihu bi insafin duk wanda zai tsaye nazarin littafin jawad ma'ani bi insafin da insafi da adalci yara to zai ga annan khilala shehi dabi'o'i na shehu irin dabi'o'i na abubuwan da suke na ɗaukaka na shehu tijjani ta anu ne su filwara babu babu babu ta cikin talikai ma'ana ba wanda ya sami irin wannan a cikin shi wannan walai safi zalika indi shaku ibn babu al'alawi da dada an yace babu kokonto ko kaɗan a wuri na a cikin wannan magana da hida ma wa khaliki yace ina rantsuwa da mahalicci na walai safi ibku kuma cikin maganar nan babu ƙarya a ciki awwa nan zamu tsaya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين